aka gayyata kafin zuwan sarkin malaman gamawa, shehin malami Malam Ibrahim Adam Narabi, mataimakin shugaban ƙungiya na ƙaramar hukumar Toro, jihar Bauchi, tare da Malam akwai alaramma Abubakar Muhammad daga gamawa, ƙaramar hukumar gamawa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاذبين أولئك أولئك لهم عذاب من رجز
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن واله إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala da ya hada mu a wannan lokaci a a wannan rana wanda insha Allah ta'ala muna da shirin ga watan Rajab shekara 1447 hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin Makka zuwa garin Madina wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da goma ga watan ɗaya shekara 2026 kalandar meladiyya haihuwar annabi isa alaihi salam in ya inganta mun taru a cikin wannan gari na itas kamar yadda bayani ya gabata karamar hukumar itas gaɗau don tunatar da juna akan abin da ya shafi addinin muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana kuma ya amfanar da mu da duk abin da muka ji hakika mun saurari karatuttuka masu yawa daga wajen maluma sannan kuma yanzu ɗaya daga cikin manyan malumanmu da ya mana nasiha kan abin da ya shafi watan da muke ciki da watan da za mu zo tare ramadana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya kare shi da lafiya dukkan sauran ƴan uwa da maluma da ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya mamatanmu Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama ƴan uwa masu albarka zan iya cewa kamar malam Tijjani ya ɗauko wata gaba mai girma wanda sai na kula duk malaman da suka zo sun yi ƙoƙari su rakkaza a kan wannan matsala shi ne ma'ana ciwon da yake damun al'umma da kuma magunguna da ya kamata a sha don magance ainihin wato wannan ciwo mun sani cewa jinya abu ne mai girma ciwo tana iya shiga kaɗan-kaɗan har ta zama babba. Idan ba an samu ƙwararren likita ba, to zai yi wuya a samu waraka daga wannan ciwo da ake fama da ita. Bal wata ciwon ma da'un udal ce, mana ciwo ne mai wuyan magani wanda ya zama a'aya aqibba'u dawa'u, wanda hatta likitoci ma wasu sun gagara ba da wannan magani. malamai suna ƙoƙari iya ƙoƙari laila nahar dare da rana suna mana wa'azi suna fitar da abubuwa daban-daban na ilimi a kasunan karatuttuka a littattafai amma har yanzu da yawa daga cikin al'ummanmu ba su karɓi wannan saƙon yadda ya kamata ba kuma ya kamata ya zama a karɓi wannan saƙon cikin gaggawa saboda a samu waraka daga ainihin wato jinya ko ciwo da ake fama da ita. Lalle mun sani cewa idan jinya ta kama gangan jiki, to tana lalata wannan gangan jikin ne, ta karya garkuwan ainihin wato wannan gangan jikin, daga jikin ta zama ba ta da kuzari, ta zama wani iri ta lalace. Wannan ko yana faruwa ne saboda irin sabon Allah wanda kusan ka iya cewa ba datti ko ciwo mai hatsari a jikin ɗan adam da ya kai ainihin wato sabo shi ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake gaya mana cewa inna fil jasadi mubga iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ci ala wahiyal qalb sai nuna mana wannan zuciya a jiki idan ta gyaru kaman dukkan jiki ne ya gyaru ba ma kama ba dukkan jiki ne ya gyaru idan ta lalace to dukkan jiki ne ya lalace wannan yake ƙara nuna mana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi hadisin Muslim cewa inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum wa a'malikum Allah baya duba gangan jikinku ya ga ya jikinka yake shining ya jikinka yake da kyau ya jikinka yake kaza kaza ba wannan ake dubawa ba ana duba zuciya ne nagartanta da kyanta da lafiyarta wannan shi yake nuna cikan ɗan adam a matsayinsa ainihin wato na ɗan adam amma daga zarar zuciya ta lalace to wannan ɗan adam ya zama ya lalace gaba ɗaya ɗaya daga cikin magabata yana cewa yana mamakin mutanen da za su kwantar da gawa a gabansu suna mata kuka bayan an raba ta da rai ya ce ga wani a raye zuciyarsa ta lalace ko so ɗaya ba su taɓa zama a gabansa suna masa kuka ba. Ma'ana, kamar yana cewa mutumin da ya lalace, zuciyarsa ta lalace, ta zama ta ɗaiɗaice, shi ya kamata a zauna a masa kuka saboda ya fi hatsari akan wancan da ya riga ya mutu ran mata rabo da ainihin wato gangan jikin shi yasa ya zama cewa zaka ga wasu mutane suna raye amma gangan jikinsu ya zama kabari wa zukatansu gabanin ranar da ƙasa za ta zama kabari ma wannan gangan jiki to wannan fa shine abinda malamai suke ta kokari a inganta a rayuwar mutane zukatan nan su gyaru su dawo su tsaya da kyau lokacin da mala yake magana akan yahudawa wallahi sai nake tuna wani abu game da abin da ya faru a ƙasan Andalus mun sani cewa ƙasan Andalus wanda ta shahara da ƙasan Spain a yau duka zaka ga abubuwa ne na musulunci a ƙasan har yanzu amma kuma babu wannan musulunci a tare da su an bude wannan ƙasa ta Andalus tun wajen shekara 80 da wani abu bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai wuce shekara 70 da wani abu da rasuwa ba musulmai suka shiga suka buɗe ƙasan Andalus ta zama ƙasan musulunci bata faɗi ba sai da ta samu shekara ɗari takwas da wani abu tana tsaye a matsayin daular musulunci amma daga ran da musulmai suka saki Allah suka koma duniyanci suka koma holewa suka ka koma alfahari da dukiya alfahari da mulki alfahari da kaza kaza wannan ya jawo rushewan wannan daula ainihin wato gaba ɗaya har ya kai ga wannan ainihin abul baka ar-rundi yake wata waƙe ainihin wato na ban mamaki wanda a matsayinta yake cewa li kulli shay'in idza ma tamma nuqsanu fala yaghurru bi tibil aishi insanu hiya al umuru kama shahadtaha duwalun man sarrahu zamanun sa'atuhu azmanu wallahi duk wanda ya tsaya ya amfani da wata yar dadi na lokaci kadan da yake ga ita tafi masa a rayuwa ba addininsa ba to ya shirya zai yi kuka mai yawa na lokacin da bai da iyaka Daka mu yi ƙoƙari, mu dawo izuwa ga Alƙur'ani, mu dawo izuwa ga sunnar manzan Allah sallallahu ka dubi yadda yau muka wayu gari a ƙasarmu, kamar yadda wani yake zambo ba wata ƙabila ƙabilan taimu, yake cewa wa yukdal amru hina tagibu taimun wala yusta'dhanuna wa hum shuhudu. Yace ka kalle da ake ya galgala al'amari, ƙabilan taimu tana nan, amma wallahi ba a neman shawaranta abin da yake faruwa a ƙasarmu yau. Za a yi kaza, za a yi kaza musulmai sun zama kaman su ne a tabakatu thaniya fi biladihim sun zama kaman su ne tabaka na biyu kaman su ne second class ainihin wato a ƙasarsu wanda kuma suke da ƙuri'a suke da kaza suke da kaza amma wannan abun gaba ɗaya ya zama wani abu me yasa saboda rashin haiba rashin haiba kaga mutum bai da haiba ta addini bai da ainihin wato kwarjini a gaban ƴan uwa da sauransu saboda me yanda mutane suka yi nesa da ainihin wato addininsu wani mai hikima yana cewa kam sarrafatna yadun kunna nusarrifuha wa bata yamlikuna sha'ban malaknahu ishtadda al-garbu bil madi fa arshaduhu wa nahnu kana lana madin nasinahu kam sarrafatna yadun hannaye nawa yau suke juya mu wanda da a baya mu muke juya al'amuransu garuruwa nawa za ka je da ka ga musulmi ka ga waɗanda ba musulmai ba mutum nawa a ƙarƙashinsa suke masa aiki amma yau al'amari ya juya za ka ga musulman ne suke aiki kuma a ƙarƙashin wanda ba haka ba kam sarrafat na ya dunkunna nusarrifuha wa ba ta yamlikuna sha'aban malaknahu yau an wayi gari wasu ne suke mulkanmu suke ɗanɗana mana azaba wanda da mu muke mulkansu a baya wai ya ce ishtaddal garbu bil madi fa arshaduhu wa nahnu kana lana madin nasinahu wa yake cewa mutanen yamma sun dauki darasin da suka dauka a wajen musulman farko da irin abin da ya faru wannan yasa suka gyara yaudin su da goben su da jibin su amma mu da muke da baya wallahi tallahi mun manta da wannan bayan me ya faru wanda yake gaba ya koma baya wanda yake baya ya dawo yana gaba wallahi ba abin da ya ja wannan sai saƙon Allah subhanahu wa ta'ala, saƙon Allah da nesantan Allah da rashin yin ainihin wato abin da ya kamata a cikin rayuwa, shi ya sa wani lokaci ya kamata a dinga nuna mutane hatsarin wannan saƙo da irin al'amura da yake jawa a cikin al'umma mummuna wanda yake jawo al'umma ta mutu, ya kashe ta, ya zama cewa ta wayi gari ba ta da ƙima gaba ɗaya. Ga mutanenmu babu himma. me zai kawo mana mafita akan irin wannan daga ciki akwai al'imanul amir akwai imani mu zan masu imani imani mai ƙarfi imanin da duk wanda ya same ta yana ƙin irin imanin sahabbai wanda ya same ta yana ƙin a ce ya bar wannan imanin kuma ya koma zuwa ga kafirci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa mutumin da ya zama ya yi imani da Allah wanda ya ɗanɗani ɗanɗanon imani ya yi imani da Allah kuma yana ƙin ya koma kafirci kamar yadda yake ƙin Allah jefa shi a cikin wuta to ya zama mutum yana da irin wannan imani imani gangariya sannan bayan imani nan a tare da imani ya zama yana da himma himma wacce take aliya tsayuwa da gwagwarmaya akan addinin Allah yanzu kamar yadda malam ya kawo ga mutum ɗan agaji misali amma yana da ‘ya'ya ba wani yaron da ya ɗaura sha kan wannan aikin agaji, ko ka ga cewa ma yana alfaharin misali cewa yana ƙoƙarin aikin addini, amma ba wanda yake ƙoƙarin ya jawo shi ya wannan aikin addinin tare da shi. Wannan ma'ana barin abin da yake da mahimmanci ne da kama abin da ainihin wato bai da mahimmanci. Mutanenmu sun canja sun zama ainihin wato wani iri. Barin ba da wata kissa waki'a wannan ni nake bada labari muna karatu a gida tsakanin magariba da isha'i muna ta'alim sai nake cewa malamai suna cewa amma dai ban ce ya inganta ko bai inganta ba kissa kawai zan kawo sai nake cewa an ce imamu malik rahimahullahu ta'ala akwai lokacin da ya sallaci sallan asubahi na kwana arba'in kwana arba'in yana sallan ya yi sallan asubahi amma alwalar da ya yi sallan isha'i da ita da ita yake sallan asubahi buɗan bakin wani daga cikin masu sauraron karatu sai ce mu malam bai da iyali ne kaga kokarinsa bai bai wai tunani maimako ya kalli himman malamin da abinda malamin yayi ya zai shi mai koya sai yana tambaya na wai bai da iyali shi kokarinsa kenan Allah ya kai mu dare yawanci mutane suna da irin wannan irin wannan ya faru da ni wani shekara ina ga shekara biyu da ya gabata aikin hajji aikin umra muka je ka san ana sauka a airport ana bada magani suka bada wasu magunguna hakan nan manya wallahi ina karban maganin nan sai wani daga cikin wanda muke tare wai yana gaya mu a kunne wai akramaka Allah ina ga maganin nan fa na kashe sha'awa ne kai koyi karinka kenan gaba ɗaya ba wani tunani a kwakwalwarka ba mu da wata himma wato kamar yadda wani mai hikima yake ce wai wa man takunil alya'u himmatu nafsihi fa kullu alladhi yalqahu fiha muhabbabu ya zama shikenan kai baka da wata himma himmar kawai shine duniya ina ka fito duniya ina zaka duniya daga ina kake duniya ma'ana baka da wani target na abin da zai zama amfane ka a rayuwa yanzu mala ya kama gaya mana anan yace ya kamata kai wani plan wanda kafin Ramadana kana da wannan plan ɗin a ƙasa ya zama cewa duk rana kana da wani aiki da ƙasara za ka yi na neman yardan Allah subhanahu ta'ala a cikin watan Ramadana. To, amma ina gaya maka da yawa za ka ga Ramadanan ta zo wani sai ana gobe sai ka je na ce subhanallah shi fa bai samu ya gabatar da abin da ya kamata a cikin watan Ramadana. Wanda wannan duka ya saɓawa wa ainihin wato tsarin magabata magabata suna gaya mana wallahi wannan al'umma wannan fa Imam Malik yana faɗa ya rasu a shekara ta 179 bayan hijira yake faɗa tun a lokacinsa yake cewa wannan al'umma ba za ta taɓa gyaruwa ba sai ta bi abin da ya gyara na farko yau kai lissafi shekara wajen dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu da mutuwarsa ya faɗi wannan maganan to ita kuma wannan al'umma ta yau me zai gyara ta kaga ita ma ba abin da zai gyara ta sai ta dawo ta yi riko da addini ta yi riko da qur'ani ta yi riko da sunna a bisa fahimtar magabata kuma ta tsaye akan yanda ya kamata to in tai wannan wallahi billahi za ta samu aicin cin nasara Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa wa'adallahu alladhina amanu minkum وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون Allah subhanahu wataala yake cewa wa'adallahu alladhina amanu minkum Allah subhanahu wataala ce wa'adallahu alladhina amanu Allah subhanahu wataala yayi alƙawari imani minkum daga cikin ku maganan cewa da Allah ya ma waɗanda suke da imani daga cikin ku alƙawari kaga wannan Allah subhanahu wataala yayi alƙawari kuma mun sani cewa inna Allaha la yukhliful mi'ad Allah subhanahu wataala baya saba alƙawari sai dai kai da aka yi alkawarin da kai kai saba amma Allah subhanahu wataala ya yi alkawari waɗanda suke da imani cewa la yastaklifannahum fil ard cewa Allah subhanahu wataala zai ba su istiklafi a bayan ƙasa kamar yadda aka ba ma waɗanda suka zo ainihin wato gabanin su me yake nufi da zai ba su tamkini mana za a ba su ƙarfi za a ba su tsayuwa za a ba su yanda ya kamata su zama suna kan ƙasa yanda ya kamata su mallaki ƙasan ya zama su suke juya al'amuran ƙasan gaba ɗaya dawa idan suka zama sun yi abin da Allah subhanahu ta'ala yake bukata. Allah zai ba su wannan tamkini. Muna magana akan wannan tamkinin da Allah subhanahu ta'ala zai bayar, amma ta hanyar me? Ta hanyar imani. Sai da ya cewa wa'adallahu ladina amanu minkum waɗanda suke da imani. Ba ka ashe imani ba ƙaramin abu ba ne. Imani shine babban inji wanda yake juya al'amuran ɗan adam ainihin wato gaba ɗaya, yanzu bari in ba da misali a wannan gaba. Duk inda ka samu musulmi mai imani, za ka samu a wasu ƙasashe yanzu in an kira sallah, wala Allah sai an ma mutane umarni da ‘yan sanda ko da sojoji a dinga rufe shaguna su tafi su je su yi sallah. Amma mu inda za ka zo ƙasanmu ana kiran sallah ba sai an kawo polis ko kaza ba, za ga mutum da kansa yana rufe shagonsa yana zuwa me yana zuwa wannan sallan me yasa saboda yarda da wannan ainihin wato sallah din to idan zaka yarda da wannan ibada cewa umurni ne na Allah subhanahu wataala aje ayi sallah ashe kuma hani ne na Allah subhanahu wataala kamar yadda malam Abbati Dr. Abbati dinga gaya mana yayi hani akan zina yayi hani akan luwadi yayi hani akan ƙarya yayi hani akan kaza yayi hani akan kaza ashe dole ka yarda da wannan ma yanda ka yarda da wannan dole kuma ka yarda da wannan kar ya zama ka yarda zaka yi ibada amma ibadan nan kuma bai hana ka wasu ababen da Allah subhanahu wataala yace ainihin wato kar aikata ba don haka yana da kyau ka zama kana da imani mai ƙarfi imanin ka ya zama imani irin na waɗanda suke da imani mai ƙarfi a zuciyarsu wanda babu ainihin wato shakka a ciki babu shakka ba ka da koko kwanto ko da da ɗarf ainihin wato a cikin zuciyarka kana da imani akan addininka kana da imani akan Allah subhanahu wataala kana da imani cewa Allah gaskiya ne kana da imani akan ilahiyarsa rububiyarsa asma'insa da asifat kana da wannan kana da imani akan manzanni kana da imani da mala'iku kana da imani da ranar tashi alkiyama imani da kaddara ya zama imani shamila ga dukkan wani abin da yake rukuni ne ainihin wato na imani kana rike da shi yanda ya kamata imani na gaske domin wanda yake da imani na gaske yayi imani da Allah cewa shine al-ila yayi imani da Allah a matsayin shine ar-rabb sannan yayi imani da walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha duk ya yarda da wannan to ban ga yanda zai tafi wajen wani yana neman wani abu kuma a wajen sa ba kamar yadda malam ya faɗa yanzu sai dai abin da ya zama na me riko da sababi wannan kuma riko da sababi hanyoyinsa suna da yawa don haka za ka ga an wayi gari ka ga mutum wala Allah ma yana da'awan sunna ko yana makalewa a jikin ahli sunna ko da baya tare da su in kana wannan ma alkhairi ne amma wannan baya hana shi ya je wajen bokaye ya je wajen mutanen banza ya je neman taimako wajen guraren da bai dace ba wani malamin yana ba mu wata kissa cewa wani bawan Allah a wani lokaci yana neman matsayin ciyaman yana neman ciyaman na local government sai zai samu wani malami ahli sunna sai yake ce masa ina neman matsayin ciyaman ina roƙo a sani addu'a sai malai ce za sa ka addu'a sai ce amma ina baka shawara idan dare yayi ka tashi kai sallah raka'a biyu sai kai sallama ka roki Allah Allah zai sa a dace ashe shi a zuciyarsa ya ji raka'a biyun nan bata yi ba ta yi kaɗan matsayin ciyaman a raka'a biyu kaɗai ta yi kaɗan sai tashi da Allah ya tashi ya haɗa shi da ɗan dogo ko sama yaya tsakiya yaya ƙasa yaya sai ya tafi wajen wani boka boka malami malami sai yake ce masa yana neman matsayin ciyaman ne amma yana so a sa shi addu'a sai ya ce masa ka taba zuwa wajen wani malami sai ya ce eh na je wajen wani malami wani shawara ya baka sai ya ce ya ce in sallah raka'a biyu da daddare in nayi sallah raka'a biyu roki Allah za a samu nasara sai ce to ya kai sai ce kai abin da bai kwanta ba sai ce a shi ma malam ya faɗa ne raka biyu ai yayi kadan a matsayin ciyama to ya za a yi sai ce abu na farko kai kokari sha biyun dare na yi dot ka tashi kaga wahala ta farko yace sha biyun dare na yi dot ka tashi in ka tashi sai kai tsayuwan wata an san tsayuwan wata ko ka sa kanka a ƙasa sai ka ɗaga kafafunka sama sai ka karanta fatiha dubu ya ce in yi tsayuwan wata kai na ƙasa kafafuna sama sai karanta fatiha kafa dubu a haka sai ya ce akara makallahu wato irin ya ga aiki amma ba zai iya ba sai ce cewa akara makallahu ma'ana aikin ya yi ya gani aiki amma dai ba zai iya ba sai ce to akara makallahu ya ce ya ji daɗin wannan amma ya za a yi sai irin buɗe baki yana mamaki sai mala yake ce masa shi wannan ko bokan yake ce masa to ai in ba za ka iya ba akwai waɗanda akan biya su su yi kaga an zo gurin kenan ko in ba za ka iya ba akwai waɗanda za a biya su sai su maka kuma ya yarda ya biya ya tafi gida za a masa addu'a da kai kai kuma ka san barci za a yi barci za a yi me ya jawo masa wallahi rashin tsayayyen imani ne shakka bai da cewa raka'a biyun nan ita ce abinda manzon Allah ya karantar kuma da ita ce zai yaci nasara a rayuwarsa ba to da ka ga imani mai karfi da kuma yarda a wajen Allah ake samu tashi da daddare ayi ibada wannan ma yana daga cikin abin da ya kamata mutane su zama sun siffantu da ita a cikin rayuwa Allah ta zama gaba ta ƙarshe na abin da zamu faɗa baka taɓa cin nasara a rayuwa idan ka zama baka kusantan Allah da abin da Allah yake so kana nisanta kuma ga abin da Allah subhanahu ta'ala ya hana yanzu ka duba yana da kyau malamai suna karantar da mu ina tunani ko da Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yayi magana akan wannan a cikin littafin sa الجواب الكافي liman sa'ala an dawa'i shafi cewa idan dare yayi mutun ya tashi yayi sallah na abinda Allah ya hore masa cikin dare yana da bukatu ya roki Allah wayennan bukatu bayan ya idar da wayennan rakoyi da Allah subhanahu wataala ya kaddara masa bayan ya idar gari na wayewa da safe yayi kokari ya gabatar da wani abu na sadaka zai ga buɗe a cikin rayuwarsa كما الله ne faɗi haka a cikin alqur'ani tatajafa junubuhum tatajafa junubuhum 'anil madadi'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun ka Allah subhanahu wa ta'ala yace tatajafa junubuhum 'anil madaji ma'ana suna nesantar da sassanensu 'anil madaji daga wajen kwanciyarsu yad'una rabbahum ay ma'ana ya'buduna rabbahum suna bautata ma ubangiji tsakanin abubuwa guda biyu khaufan wa tama'an suna yi tare da tsoron Allah tsoron azabar Allah tsoron abin da zai zama na narko daga Allah subhanahu wataala wa tama'an sannan kuma suna fatan rahama da falala na Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce kuma wa mimma razaqnahum yunfikun ma'ana in gari ya waye kuma suna daukan abinda Allah ya ba su na dukiya su bayar sadaka don Allah ka kalli wannan babban istinbati na ilimi da wannan babban malami akan wannan aikin alkhairi wani wurin kuma Allah ya ce kanu qalilan min al-layli kanu qalilan min al-layli ma yahjaun وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم Allah subhanahu wataala ce kanu qalilan min al-layli ma yahjaun Allah ya ce kaɗan suke yin barci da daddare ma'ana suna kwantawa barci suna tashi tahajjudi suna kwantawa barci suna tashi wallahi in kana karanta tarihin magabata sai ka ji an ce ga wani magabaci yakan tashi yayi ta sallah da daddare yana bautatawa Allah amma wallahi hatta matarsa da yake tare da ita bata san ya tashi ba inda za a zo a tambaye ta ma wane yana qiyamul laili wallahi za ta iya cewa bata san yana yi ko bai ba saboda bata taba abin nan ba amma yana tashin da daddaren ya tsaya ya bautatawa Allah yayi abin da ainihin wato ya kamata wa bil ashari hum yastaghfirun malan suka ce al ashar shine kusan lokacin fitowar alfijir ya gama tahajjudin sa yana zaune a inda yayi tahajjudin yana istighfari astaghfirukallahu wa atubu ilayk yana roƙon Allah yana neman gafara sannan kuma in gari ya waye wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum abinda Allah ya bashi na dukiya kuma yana dauka yana bayarwa ainihin wato sadaka kaga wannan siffa ne na me masu imani siffa ne na me na bayin Allah imanin su ya kai su zuwa ga wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana alif lam mim zalikal kitabu ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون kaga Allah subhanahu wataala ce alladhina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suka yi imani da gaibi, wa yuqimuna salata sannan suna tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan abinda Allah ya ba su na dukiya daga cikin sa suna dauka kuma su bayar fi sabilillah ashe wannan ma sifa ne na bayin Allah na kwarai su yi sallah da daddare neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma in gari ya waye sun ajiye wani abin da kuma za su dauka su bayar a matsayin sadaka fi sabilillahi ina ma kamar yadda malam ya kwadaita da mu Allah ya kara masa lafiya ya zama cewa ka dauki wannan tsarin a watan Ramadana duk rana bayan ka gama qiyamul lailinka da safe sai ka ba da sadakan wani abu izuwa ga wanda ka san mabukaci ne kana neman da wannan abun ka kara samun kusanci izuwa ga Allah subhanahu wataala don haka yana daga cikin abinda ake bukatan mai imani ya zama ya rayu ainihin wato a kansa, sallah musamman sallan dare ina magana akan sallolin nafila ne, ina magana akan nafila ne, dama farilla wannan abu ne wanda muna tare da shi kullum asbahi, azahar, la'asar, magriba, isha, muna yi, amma muna magana ne akan nafilfili wanda manzon Allah sallan ya gaya mana a cikin hadisi wanda yake kudusi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu cewa bawa ba zai gushe ba yana kusantan Allah da nafilfili wallahi sai Allah subhanahu wataala ya so shi sai Allah subhanahu wataala ya so shi idan Allah ya so bawa fa Allah zai zama hannunsa da yake damka da shi ma'ana Allah zai tsara hannunsa daga damkan abinda bai dace da abinda Allah yake so ba Allah zai zama jinsa da yake ji da ita ma'ana Allah zai tsare kunnansa daga jin abin da yake haramun ne Allah zai zama idonsa da yake gani da ita ma'ana Allah zai tsare ganinsa daga ganin abin da yake na haramun Allah zai zama kafarsa da yake tafiya da ita ma'ana Allah zai tsare kafansa daga zuwa inda Allah ya haramta amma fa in ya zama yana yawan kusantan Allah da ayyuka na alkhairi na nafilfili bayan farilla da Allah subhanahu wataala ya daura masa zai samu wannan matsayi abinda zai baka sha'awa a gaban ƙarshen hadisin sai manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa Allah yana cewa wala in sa'alani la u'tiyannahu wallahi da zai roke ni tabbas wallahi Allah ce sai na bashi abin da ya roka saboda wancan sifa da ya samu wala in sa'adani la u'izannahu kuma wallahi da zai nemi tsari na akan wani abin da yake jin tsoro wallahi da Allah subhanahu wataala sai ya kare shi ina mala ya gaya mana ɗazu duk hankalin ko ya tashi Trump zai kawo hari. Kaga ashe da ka riƙi irin wannan wala ini sa'azani lau idannahu da zai nemi tsari na akan abin da yake jin tsoro Allah subhanahu wataala ya ce wallahi da na tsare shi ya Allah ka tsare mu daga dukkan abin da muke jin tsoron sa abin da ba za mu iya ba ya Allah ka iyan mana akai duk wanda yake nufin mu da al'umman mu da sharri ya Allah ka mayar masa da sharrin sa kansa ya Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu shugabannin mu Allah ka kama hannayen su ka shiryar da su izuwa ga abin da zai zama alkhairi a gare mu duniya da lahira maluman mu ka kara musu hazaka ka kara musu muwafaka ka kara musu dacewa yanda suke daura mu akan ayyukan alkhairi shugabannin mu na kungiya da shugabannin malamai ya Allah muna roƙonka Allah ka kara musu muwafaka ya Allah ka karfafe su Allah ka taimake su da mu baki daya waɗanda suka rasu Allah ka ci kansu ka musu rahama ka nawwara kabarrukan su wanda muke rayatar da su da mu in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani zurriya da ka bamu da mu da su ya Allah ka mana tarbiya tarbiya na addinin musulunci تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والأولى والجود وعلى النبي محمد صلواته ما نهى قمري وعورك عود وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
الله